وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الوفاء عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم بك من كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة yau sha biyar wata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1946 wanda ya daidai da uku ko biyu ga watan julai shekara ta 2015 miladiya a jin da ba ya sai na tasirin alkur'ani mai girma za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya kila lahum aminu kama aminu nasu alarama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الله ألا إنهم السفهاء ولكن لا آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يتي waɗannan munafukai su su yi imani ku yi imani kamar yadda mutane suka yi qalu anu'minu kama amana sufaha sai su ce ya za mu yi imani watan mutane masu karancin hankali masu wayau ko ko za a ce kamar wawaye wal iyadu billahi suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala innahum hum sufaha ba su san su ayan ba walakin la ya'lamu sai dai ba su san haka ba su su ne wawaye tan ba kowa ba ne wawa sai su saboda cewa in au yana nufin ba wani wawa ma sai su ba wani karancin waye in ba su ba ya alƙa sai dai kuma saboda karancin wayen su ba san su ne kadai masu karancin wayo ba afukan shi kalman astafihu abin da ake nufi da shi shine mutumin da baya kyautata tadbir da murra baya iya kyautata kula da lamurra sawa'un lamurran kai shi yasa shi a wajen watan yara ko wala tutu sufaha a amwal ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan watan kada ku baiwa a safi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amwalakum amwalakum kada ku basu dukiyoyin amma saboda su ba za su iya rike shi su dabbara shi da kyau sai Allah ya ce dukiyoyin ku ya mai matan da ana nufin dukiyan da za ku tsaya a kan shi nasu ne amma ku tsaya a kan shi kai ka ce ku ne a nan wajen wato waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu su imani sai su ce a su ai ba za su zama irin wawaye ba malamai su ce abinda ake nufi da annabawa ba uba kowa ne wawan ba ku wasu su za su ka ranan da wayan ba zai masu amfani ba wannan irin abin da mutane da yawa suke yi na za a yi musu kira su zuwa ga abu ko a jahan zuwa ga abu sai su ga ba za su shiga wannan abin ba saboda ba mutanen klasin su bane a cikin abin in ka ga ya ta taro sai ya yi waya ya ji dawa dawa dawa wanda yake ganin wai su ne irin halarci taron sannan ya halarci in wani lafiya daga ƙananan mutane ne a cikin ya fi son ya wasu kan mutane saboda yana ganin raina kan wancan mutanen to mutanen dama kafin abin da ya hana su musulunta kenan mun abin da yana gaskata musulunci kenan ya za a yi su zauna tare da waɗannan ƙananan mutanen a waje ɗaya mata to kuma alhali su waɗannan da suke su su ne su fahaɗin domin shi da fihi mafi girma shi da ya raina maka wayo alhali kai ne ka raina masa wayo ai shi ne babban safihi in shi ya raina wayon mutane ba su da wayo ba su gane ba alhali kuma shi din shi ne bai gane ba suna ganin sa dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi ya riga ya gama gaya ma manzo Allah wane munafiki ne wane munafiki ne sai da ne imani suna nuna su masu tsoron Allah ne su suna tare alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai safi hai ne kawai tunda Allah ya riga ya gaya mashi waɗannan munafikai ne don haka kaga ashe su su ne ainihin wawaye tun anan duniya wasu kuma suka ce a'a ala inna mumin sufaha'u ranar ta ya yana masu ce wansu su ne safihai ko kamar yadda Allah yake gama innal ladina ajramu annal ladina yadhakun wa idha marru bihim yataghamazu wa idha inqalabu ila فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين يتفقون الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينفذ كفار ما كانوا يفعلون واتن da suna duniya suna kallon mummune suna musu dariya musu izgilanci suna nuna musu to Allah subhanahu wa ta'ala ce to ranar tashin kiyama wannan dariyan da izgilancin da nasu da gulman nasu da suke yi to ranar tashin kiyama musulmai su ma duk sai sun musu irin wannan abin kamar dini su danu ko mun karanta jiya ayan tagabun yau mai kullu munafiquna wal munafiquna amanu dunina naktabis min nurikum qila wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab saboda haka watan wasu ran tashin kiyama ne hakan zai faru ala innahum humus sufaha'u walakin malamai suka ce me yasa a baya aka ce la yas'uruna anan aka ce la ya'lamuna menene bambancin wancan la yas'uruna da wannan la ya'lamun to abin da yasa wancan shu'uri in aka ce mutum la yash'ur watan kwata kwata bai san abin ba baya a jikinsa amma shi la ya'lamu watan yana ka abin amma ta wani akasi ya sabanin haka saboda ganin suna daukan mutane safihai sani da su ne safihan shi ko wancan kwata-kwata ma baya ji da wannan abin baya cikin abin da yake filin da lokacin da mutum misali yake zaune da lafiya in aka ce mishi ya ciwo yake kan ciwo amma baya jin ciwo sai aka inda za a ce yi bayanin yadda zazzabi yake lafiya zai mashi wahalan bayani ko abin da yasa zai masa wahalan bayani da ya jin shi la ya shi'uru bihi amma ya lamu amma in rashin lafiya aka ce ya bayani zazzabi yana cikin zazzabi to zai fi iya bayanin zazzabi don yana jin zazzabin a lokacin to saboda haka irin waɗannan su ne su suna ganin suna mutane hali kuma Allah subhanahu wataala ya ce mu'mine ne suke musu a yau watan malamai suka ce nan aminu kama amanan nasu daga cikin abin da yake nufi yana bambanta mana cewa lalle imani hawa ne watan ba ba imani ba daidai bane dan ganin Allah ya ce su imani irin imanin mu'minai su a sunan su sunan musulmai ne ana lissafa su cikin musulmai sauran ilimi kuma yana wajen Allah amma ba su sami imani ba kamar da irin na wancan arab qalatul arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna na'am
وإذا ذكرنا من آمن آمنا وإذا ظلمنا إنا نعبد إنما نحن مستغفرون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون آه الله سبحانه وتعالى يقول وإذا لقوا الذين آمنوا وأتينا سكا أدو أن تسكي إيماني فسجوا مش آمنا من إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم إذا سكا كيبي سكا كوما وجن شيطانينسو فسجوا muna tare wallahi kawai izgilanci muke musu muna musu izgilanci ne amma muna nan akan abin da kuke kai a nan malamai sun taba ganganu ne ake nufi da shayatunihi ita ce nufi shine jagororinsu na munafunci din shugabanninsu wasu ka ce abin da ake nufi shine bokayensu matsafansu wanda suke kulla musu makirci suke shirya musu sharri wasu ka ce a'a ana nufi dai shayafin shayafinul jinni din ne watan in suka yi halau ila shayafinul watan in suka koma a cikin zukatansu suna ganawa da shaidan ta hanyar waswasi sai su ce ai suna nan akan abin da suke kai domin suka ce a ai wasu su suna munafuncin ba suna ba ne su kan bai ma san kowa a duniya yana kallon shi ya san yana munafuncin ba suna ka halau ila shayafinul ya koma zuwa shaidan ɗinsa kenan watan shaidan ɗin zuciyarsa sai ya rika nuna ai cewa yana cikin kafirci yana cikin rashin imani da musulunci to tunda haka yake yi to sai Allah subhanahu wataala ya ce to idan khalau ila shayatin shi kalman shaitan malamai sun yi maganganun me ake nufi da shi amma dai mafi shaharar magana shine yana nuni zuwa ga horarre nisantacce wata an samo shi ne daga shaɓa wannan nufin ba'u da watan wanda ya yi nisa wasu ka ce an samo shi daga shafan ne halaka halakakke to ko dai wanne ne dai yana nufin korarre halakakke daga korarre daga rahman Allah halakakke wanda ba ya da rabo a wajen Allah subhanahu wataala sawa'un ya kasance aljannu shi shi shaitan din ne shaitanin rajin iblis din ne ko ko a shaitanin mutane ne wanda yake igra'in mutane akan aikata mummunan aiki dukansu dai korarru ne halakakku ne a wai za la kullabi na amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum idan muka kula za mu ga yanda suka yi magana da mu'mini sun yi shi da jumla fi'iliya idan la amanu qalu amanna sai su ce mun yi imani da fi'ili wa idan dan ila shayatinihim in suka kebe wa zuwa ga shaidaninsu sai su ce inna ma'akum da jumla ismiya ita kuma jumla ismiya wato jumlan da ta fara da suna ita kuma jumla ismiya tana ta fi zuwa ga istiqari da tabbata akan jumla fi'iliya don shi fi'ili kullun dama mai caccanzawa ne shi yasa wato siyasin ma yana nuni da halinsu idan sun zo wajen musulmai sai su rika takallubi kaman hawainiya amma in sun koma wajen mutane sai su nuna aifa wancan abin da kuka gani a zahiri a'a suna nan akan kafircin su suna nan akan rashin imanin su da Allah Allah ya kare mu kalman khalau wa idza khalau ila shayatin har yanzu shi ma yana nuna mana cewa watan ba a kulla makirci shi shedan baya komai sai cikin duhu shedan baya komai cikin khala sai cikin khala wato shi duk barnan shi baya baya shi yasa duk wasu kullan makarci za ka samu sun fi son su kukkulla shi cikin duhu isabat ƙungiyoyi ma na ƙungiyoyi wanda ko kuma wasu tarurruka wanda aka yi ba na gaskiya ba to an fi son a yi shi dai cikin duhu ko ko a yi shi cikin hala haka nan a zaune lafiya sai a tafi daji manyan mutane ne da hankalinsu da komai amma zai su tafi daji can ƙungurmin daji in ma boka ne ko wani matsafi ne sai ga ya tafi can ƙungurmin daji cikin sarƙa ya da dana ma amma sai ya sami wani kogo mai duhu da sauransu don mene domin shi san haske ba ya san haske watan duk abu wanda yake a haske za a yi shi kirikiri za a yi shi adalla to shaidan ba san wannan abin ya fi son da abubuwan da ake kukkulla su a boye a boye a cikin a cikin makir dalilan haka Allah subhanahu wataala ya ce halau ila shayatinihim wato ya zama sun kike zuwa ga anusu sun zama daga su sai su to shikenan sai abubuwan da suke so shi yasa ake watan da karatu ne galiban ba duka ba galiban a watan sharri da barna yana shigowa cikin ilimin lokacin da aka keɓe aka umar shi idan wani ilimin manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu hurairah gaya mana hafistu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aini amma ahaduhuma faqad bafutu wa mal akharu falau basustu laqata'tum hadha al-bal'um wannan hadisi ne fa haddithun nasa ko khatibun nasa qad yuquluhum atriduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ai magana da mutane gwargwadon hankalin gwargwadon abin da za su fahimta amma idan wannan matsayi ne watan gwargwadon fahimta ne amma kuma a lokaci daya ba a sa mutum ya zama watan ana kuya da karatu domin duk lokacin da ake kuya da karatu to duk lokacin da ake samun yiwuwan bullan wasu akidoji ko wasu fahimce-fahimce marasu kyau domin ya san cewa wannan abin shi za a ga duk mai barna yana iya kokari ya rika nuna ma wani ke barnan tare da su su yi kokari su ɓoye wannan abin yana zai da hanyoyi mabambanta wani zai da hanyar tsoratawa in kuka bayyana kuka bari aka sani to a bakin rayuwanku ko in kuka bari aka sani a bakin kaza wanda zai iya kokari ya ga ya lulluga wannan fayaj alwa in shine abin da zai yake taimakon shedan wajen kare abin da yake kai na barna kuma yake taimakon mutane shedan wajen ci gaba akan wannan barna na'am
الله أكبر ولم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى yace cewa suna ma al'ummar musulmi isgilanci istihza'i yace Allah kuma shi yake masa abin da suke yin wa yamudduhum kuma yana jan musu wato yana jinkirta musu a cikin girman kansu a cikin ɓarninsu suna ci gaba da imaucewa da inuwa suna ganin cewa suna batar da mutane alhali su ne suke bacewa malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya fara wannan siyakin da Allahu da sunan Allah subhanahu wataala saboda a natsar da zuciyar mu'mini saboda a can qalu inna ma inna ma'akum inna ma nahnu mustazi ba kowa muke yi ba sai kawai wato istihza'i gilanci muke masu kar ku damu to sai Allah subhanahu wataala ya sauri ya rama saboda wanda ake ma istihza'in waliyan Allah ne shi kuma ka'idan waliyan Allah subhanahu ta'ala wata an ce waliyan Allah ana nufin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya jibinci lamarinsu kamar dai can wanda yake cikin hadisin Bukhari man adali waliyin ko mun faɗi a baya cewa dukkan halittan Allah mutum biyu ne kadai Allah ya alkawari da kanshi zai ya dukkan halitta duk saura Allah mu'mine umma yaƙi wanda suke kan bata amma mutum biyu ne kadai Allah ya ce da kanshi zai fito na fito da su ya yaƙi da cikin yaƙi ƙirƙiri a cikin maganan kuma shi zai na farko maciye ba na biyu faɗa da waliyin Allah ko mai gaba da waliyin Allah ko mai fitar da waliyin Allah man azali waliyan a wani riwaya man adali waliyan faqad azantuhu bil arabati hadisin bukhari ko duk mutumin da ya yi gaba da wanda ya na jibinci lamarinsa ko ya mai da lamarinsa shi kuma dalilin haka shi shi shi ne mutumin da ba yadda wani lamari nasa sai na Allah abinda ake nufi da waliyi kawai kenan duk mutumin da ba yadda wani lamari nasa sai na Allah ko da wani nashi da yake kansa duk rayuwar shi lamarin Allah ne hidima ne ga Allah ya za a yi ɗaukaka addinin Allah ya za a yi mabayin Allah ya za a yi shi ke nan aikinsa a rayuwa to shi ne waliyi watan ya tamala Allah gaba ɗaya lamarinsa to shi kuma idan Allah bawaye ma Allah haka shi kuma ya tsinci lamarin wannan mutum sai ya tsinci lamarin wannan mutum inda ba a zato na taɓa bayan ɗan uwa kisan wani bawan Allah ko a wanda wanda yana son ya je aikin haji amma ba ya da kuɗi sai ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki kullum yarsa sai ta zo ta sami cikin damuwa da bakin ciki ce lafiya ba ce wallahi ina son in je haji ne amma ba ni da kuɗin da zan je aikin haji ta ce ah yanzu din da kake tare da mu watan ban da abin da zan ba ku ku tasiri ya ku ci kai na rayuwanku kuma in kama hanya in tafi ta ce ah yanzu da kake tare da mu kai kake bamu ko Allah yake bamu ya ce a Allah ne yake bamu ta ce to kana ganin Allah ganin ido yake maka in ka tafi ka bar mu zai daina bamu shi kenan ya ji maganan fa ta yi mishi ma sai ce to shi kenan bari ta ce kawai ka hanya ya tafi shi kenan ya gaya ma iyali sauran iyali zai kama hanya zai tafi aikin hajji fa kaza kaza suka yi ta bakin ciki yanzu wurin wa zai bar su yace to ga dai yarinya ta ce zai bar su wajen Allah kuma shi ya yarda irin imanin sayyidina Abubakar ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ka bar masa yace na bar masa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan to shi kenan suka dai damu baran su ba da su amma duk da haka suka bar ta shi ya kama hanya ya tafi da ya ce zai bar su a hannun a wajen Allah ya za a yi ayoyin suka zo masu tafiya hajji da ya bi shi ba da guzuri ya bi shi wuraren magriba haka yana da ɗan ragowar dabino cikin dare ana a cikin dare mutane na bacci sai tashi yana kiyamun laili yana ta karatun qur'ani sai shugaban ayarin shi yana karatun qur'ani ji ashe ma karatun qur'ani ne masanin alqur'ani ne shikenan daga yawa ya ce ko kai ma zaka bi kaje kaza aka abin to ba komai daga yanzu duk abin da zaka ci ka sha har ka dawo yana wuyan mu kai kuma ka ci gaba da jagorantar mu a lamarin addini kana ilmantar da mutum da kai malami ne cikin Allah yake mishi wannan saboda bayarwan Allah ba sai an jefo daga sama a dafa ba Allah zai baka ta hanyar bayan shi kuma can gida aka bar su ranar farko, ranar biyu kwana na uku a cikin tsari suka fara kukan yunwa da sauran su da bakin ciki duka yarinya sai muna tana nishadi lafiya ce kina ta kina nishadi ce a ai na ya bar mu a hannun karancin da babu mai karanci irinsa sai haka na san ba zai gayya mu ba suna to ba gashi ba Allah san na ruwan dinari ne ko azurce shi ta san Allah ba zai wulakanta su ba zai bar su ba ana nan a hakke ga ayat nurul mu'minina amirul mu'minina shugaban musulman duniya shugaban ya da a ce shugaban kasan duniya na lokacin suna tafiya ya kare musu ruwa suka zo sun sun ya da zango ko gidan waɗannan bayan Allah saboda aka yaran gidan sai ke da ruwa suna ba su suna ƙara zurin ruwa suna kai ta jawo ruwa a jijiyan gidan suna kai musu amirul mu'minin da ya ji daɗi da ya tashi zai tafi ce kun kuma kaza kaza sai ya cire gas ɗinsa gas ɗinsa ya ce wannan kyauta ne irin hadiya ramziya kamar ba mutum zobe ko agogo ko hula hadiya ranziya dai cewa wannan saboda cewa wata rana bawan Allah wane ya taɓa zuwa zai wuce ta garinku ga kun kyauta ta mashi da wannan ya zama abin tarihi gare ku da ya ba su sai manyan masu kuɗi kuma sai kuma sai a san shugabinta sai wannan sai ya ɗaga sai ya ce wannan box ɗin na siya dubu ɗari wannan sai ya ce na ƙara dinari dubu ɗari wannan sai ya ce na ƙara dinari dubu ɗari sun su birge amirin muminina a ƙarshe dai har aka sai wannan belt ɗin wanda ainihin darajar ta bata wuce kila dinari goma ko ashirin ba har aka sai ta dinari dubu dubu suka ce sun sayar suka sayar da belt ɗin amirul muminina su koma suna ta murna suna jin daɗi ita kuma yarinya kawai sai ta shiga ɗaki ta yi ta kuka ke wace irin mutum ne ke cewa Allah ya kawo gashi Allah ya kawo kuma kin kowa kina kuka sai wai tana kuka ne wai wannan amirin mu'minin kenan bawa kenan kaga yanda bayi ke rige rige wajen sayan alkhairi da sayan abin da ya bada dan dinarai kuma ya ba mu abin da za mu ci har mu bar duniya to ina ga ubangiji amirin mu'minin shi kuma ya zai kasance to saboda haka watan Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta bawa ta yanda ya to wannan shine waliyi wato wanda ya bai wa Allah lamarinsa gaba daya shi kuma Allah sai ya jibinci lamarin wannan mutum to shi yasa cewa inna ma na wani una sai Allah ya karba yace Allah yastahzi bai ma yace yastahzi bihim Allah ba a Allah yastahzi bihim da kwantar da hankalin waliyan Allah mu'minai kenan Allah shi yake abin da suke don duk zai ma waliyan Allah to Allah zai ma mutane zai ma mutum irin wannan abin in karanta wannan kafin abu Allahu yastahzi bihi Allah wato suna wannan kamar da yadda muka sani mushakala wato duk abin da mutum jiya mun karanta ko waje za'u sayyatin sayyatun ana nufin cewa mummuna bane a'a wato dai Allah zai musu irin abin da ko ko a'a Allah na musu irin abin da ba ma sai an je lahira ba a nan duniya ma yana musu irin abin da suke saboda su suna ganin ba a ganin su alhari ga masa daga cikin bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wanda Allah ya sanar gashi suna kallon sun san duk abin da suke yi saboda haka su suna ganin ba a san abin da suke yi ba alhali Allah ya san duk abin da suke yi dan haka Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum ba sun ci inda kaga madda a Qur'ani to a cikin abin da bai baya so amma duk inda kaga a madda a madda to a cikin abin da yake so ne ko a ga nan amdadna kumbinin malin wa banin amdadnahum bi amwalin wa banin amdadnahum bi fakihatin wa lahmin amdadnahum bi fakihatin wa lahmin ma yashtahun haka dai duk in kaga amdadna yumidduhum bihimin malin wa banin haka duk in kaga a madda to abin da rai yake so ne duk in kaga madda shi to abin da rai baya so ne shi yasa aka ce Allahu yastazu bihim wa yumidduhum yumidduhum ba a a ko da akwai guda wanda yake istisna'i ko amma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu yamuddu ko da an karanta yamuddu din ma muddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nabi da kalimatullah sun ce shi kadai ne istisna'i da cikin wannan wallahu alam to Allah subhanahu wa dai yana musu indadi yana jinkirta musu dan su ci gaba da barnan wannan yana nuna cewa watan nazariya akwai wata nazariya wacce ta zama dalilin sa a mu'tazila da sunna wacce ake ce mata nazariya wal asla wannan ayan yana nuna cewa wato wannan nazari da fahimtar kuskure ne domin abin da suke cewa shi wai Allah subhanahu wata'ala baya yin komai sai mafi kyau to idan haka idan haka ne a nan yanda shi malamin malamin shi Abu Hassan al-Ash'ari ya tambayi malamin sa al-Jabba'i yake masa to idan aka ce shi kuma aslah ne to idan Allah subhanahu wataala shi kuma Allah yana salihu da aslah ko to ce to idan haka ne idan aka an haifi guda biyu dayan Allah ya san ce yanzu ta yi girma dayan su kuma Allah ya san zai shiga aljanna yi girma to Allah ya dauki ran wanda zai shiga wutar nan in yi girma tun yana yawo a bar shi ya girma ya saba Allah shiga wuta wannan yafi a zahiri a fahimta amma kuma hikiman Allah subhanahu wataala ai babu abin da yake tabbata sai da diddinsa rabi diddiya ta tamayuzul ashiya'u wato duk abu fari ba zai zama fari ba sai akwai baki ba mai haske ba sai akwai mai duhu kullum ma ka Allah subhanahu wataala yake yi a cikin kai halittarsa dan haka wato sai a bar ma Allah subhanahu wataala lamarinsa wato Allah zai iya gamma mutum ya ta jinkirta ya ƙara fi kamar yadda zai ta jinkirta ma bawa don ya tuba kowanne Allah subhanahu wataala zai iya yi wasu Allah zai jinkirta musu don su tuba nan gaba wasu kuma zai jinkirta musu don laifin nasu ta ƙaruwa don ya zama ba su da kowane irin uzuri ranar tashin kiyama fitin ya amahun watan suna cikin kiɗinewa da ruɗewa watan shi kaman ama ne bambancin amahu da al'ama shine wannan ga mutum a zahiri da idonsa amma kuma yana ruɗe shi ama mutum ya rasa ido amma kila ma ya iya samun basiran da saboda sabo yana takawa in ya zo daidai inda rami yake ya sani zai tsaya kafa ya tsallaka amma shi ne amahu idon shi biyu sai ya guje ya fada cikin wuta ina fatan mun fahimta idan sa biyu cikin gidansa yanzu kamar misali mutum ne masoyin wani abin duniya misali sai aka zo aka ce mashi da wata dukiyar shi can ta kama da wuta ba hankali don in ya tashi ga kofa inda kofa yake sai ya fara yin hanyar garu yana bugun garu yana neman kofa ko ba haka ba to wannan shine amahu ga idon amma an kiɗi ne saboda ƙarfin ruwa amma shi ko wancan al'ada Allah subhanahu wataala bai ce masu a watan ya'mauna ba saboda shine al'ama yana bayar da ido amma saboda sabo da yadda kullum wata rana ma kila sai tashi har sai ka ganshi ma yana janye ido wani lokaci ko ya rika ce mishi nan fa da da da dutse mu ya hankali ko nan da rani saboda shi yana cikin basiran shi man wata rana wani mutum ya zo ya sami wani ko makawo ya same shi ya ce ya ce kashi irin kashi kawo kawai mashi irin da batanci haka sai yake ce mashi eh sadakta anal a'ma ya nazar ya kadu yaral makhbu'a fi batinil hayat wa anta basir talahazu shay'a tabi'an bi ainin qitamiyin wa in khanaka al-basar yace gaskiya ne kai ni kaho amma kuma ina da idan da ya kusa ya rika ganin abin da ya buya a cikin duk saboda basira kai kuma ga kanan da yake yi amma kuma idan da kana gani ne amma baka gani zamu ga sunnin duk mun na makan tsaro
الذين اشتروا الضلالة ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah matala ce waɗannan mutanen su ne waɗanda suka sai birna suka sai ɓata da shiriya suka ba da shiriya suka sayi ɓata fama ya hatti jaratuhum kasuwancin su ko ba ta yi riba ba ba kanu muhtadi ba su kasance ma masu shiriya ba watan uwar kuɗin mata ɓace don inda an tsaya a riba ba sai a ce sun tsira da kuɗin da uwar kuɗi tunda ba ma rabi ya tijara tuhum aka ce sai Allah ya ƙara wa ma kanu mun tadina sai da tunda ka wa ma kanu mun tadina to uwar kuɗin ma rasu kallon shi ma ya bace sai da ba uwar kuɗi ba riba Allah kare mu anan ula allazina sharau dalalata bil huda malaman suna da duk inda ka ga tara wato shi da yana cikin kalmomi wanda zai iya nufin watan mai saya ko mai sayarwa in na ce ishtara zai iya nufin na saya ishtara zai iya nufin na sayar siyaki ne nunawa to amma ko da galiban shara shine yake nufin haka ko wa sharu baksin da rahima ma'adudatin wa kafin min az-zahidin kaga a a nan wajen mafi yawan malamai sun tafi akan wa sharu wa ba'uhu ko da yake wasu وشروه سن سيارة إبني وشروه كسي إن شاء الله على كل حال عندك جشرة تبين دا أكسيا شين وبا يدا في تارد شين جرة abin da aka sayar din shine wanda aka sa ma harafin jarra duk inda ka gan shi watan dan ka gane me aka saya me saida wanda aka sayan to shi wanda ya zo watan harafin jarran bai shige shi أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كو؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة إن الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة هكا duk za ka gani dai wato in ka istarauto wanda aka siyan shine mare harfin jarra abinda suka bayar suka sayan to shi harafin jarra wallahu alam a nan malamai ya ce to wani huda suke da shi da haske balala da shi aka ce shi ne hudan bilalan da Allah subhanahu wataala ya ba su farkon da Allah subhanahu wataala ya ba su ya sa su akan hanyar shari'a a suka kau da kai suka ce ba su tunda ana maganar munafukai ne ga imanin ya zo ga musuluncin zahiri amma suka bar kamar yadda bishirul munafiq ko kamar wanda ce ayoyin suratul nisa'i a ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يقتلون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعف عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا wa an ce watan wani mutum shi munafiki to wata rana sai shari'a da yahudu da shari'a ta ni ba sai da yahudu yake mashi ka zo mu je wajen sallallahu alaihi wasallam shi ya yadda a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shari'a shi da yahuda saboda yaddan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma yaddan ba haka ne faruwa ko ba haka ne ya faru ba na taɓa gaya mai yawa lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen bayudan da yake masa hidima a gida da ya ji zai mutu ya ji same shi yana ka shaida ba abin bautawa da gaskiya Allah yaron ya kalli mahaifin ce zan Allah a ƙarshe mahaifin ya ce mashi akwai abal qasim ai ba haka nan bane baban zai ce ai ma abul qasim biyayya sai saboda kyakkyawan mu'amalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da su ko haka wannan bayahudan ya ce a shi ma ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shari'a shi kuma mutumin wanda ya gashi a zahiri musulmi ne amma munafiki sai ce a sai dai a je wajen kawo sai dai a je bayahudi shari'a wal iyazu billahi to dalilin sa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya to irin aikin sa shi irin wannan aikin da zai sarau dalalata bil huda ya za a yi ga shari'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma mutum ya bar shari'an da manzon Allah da abin da ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wani abu daban ko ba munafikai ba duk mutumin da ya sai abu na bata da shari'an da ke hannunsa shi ma ya shiga cikin waɗannan a hanyar Allah ga shiryan Allah amma ka ce ai saboda ko dalili kaza ko saboda dalili kaza a bar wannan zai kawo cin hankali ko zai kaza ko makamancin wannan da ai ta'alu to shi ma ya zama ulaiikal ladina sharau dalalata bil huda fama ra'at tijaratuhum kasuwancin su bata ci riba ba wama kanu muntadina kuma dama tun asali ba su kasance masu bin hanyar shari'a ba watan gashi an ce isharar dalalata bil huda to kuma an ce ma kanu yin ta ji to yaushe suka sami hudan da kuma har suka sayar da ba da shi suka karɓi malamai suka ce ai kamar yadda muka ce hudan dilala ne suka baya wa ma kanu tina hudan ma'unna watan ba su bi hanyar ba an ba su hanyar su san hanyar kaga sun bayar da shi sai suka zabi hanyar bata to da aka ba kanu yin ta dina ba su bi hanyar da za su sami shirya da Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su ga nan مثل الجبل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله سبحانه وتعالى يقول مثل watan kwatankwacin waɗannan mutanen kamar da nura kamar kwatankwacin mutumin da ya kunna wuta ne cikin dare falon ma yana cikin duhu sai ya kunna wuta sai ya ga haske falan ma a ba'at ma haulahu bayan duk ta gama haska masa insanansa inda yake gaba daya da haɓa Allah bi nuri sai Allah zuwa ta ya tafi da ganin hasken nashi sai gama ga ta ita hasken tana haskawa amma shi kuma baya ga hasken wata raka cikin surun kila saboda karfin hasken sai ya zama ya mashi yawa sai ya zama ya koma ya ɗimoke ya zama makaho baya gani dindin ya ke cako menene sai ya zama baya gani ذهب الله بنورهم sai Allah subhanahu wataala ya tafi da hasken su wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun ya ba su a cikin duhu bisa duhu yubsiruna ba sa gani a nan ayoyin ayar suna kunshe da masaloli da dama na farko dai a shi shi darbul amsal wata Allah subhanahu wataala duk abin da mutum baya riskan shi da hissu duk abin da mutum baya shi da ya gan shi da ido haka ko ya taba shi da hannu to Allah ta'ala yana ba mutane misalin sa ne saboda ba watan ba Allah bane ba ba da misali Allah ne ya koya ma bayi Allah ne ya fara shi kan ma akan kansa sai da ya bada misalin kansa ko Allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء زوا كرشي kaga da kansa ne yake bada misali wanda yake kuma shi duk in ka ji misali to abin fa ainihin abin ba zai sawaru ba fi karfin sawaruwa sai da ka sai dai a baka ce to sai dai iya misalta maka da kaza da kaza wanda kai zaka iya rasa abin da karfin sauyaruwa mun faɗa a baya Allah subhanahu wataala janna duka da yake babu labari ba wai yankin bane a ana ba mu misali da abin da muka sani ne masalin j- Allah yake cewa masalin jannatin lati idan muttaquna ana ba mu misali ne ga kwatankwacin yanda aljanna wani lokaci har wanda ake ganin ma Allah subhanahu wataala kan ba mu misali da shi dan mu ƙara fahimta محمد رسول الله والذين أمروا أشداء وكفار وحماء وكان سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وآذى استغلط فاستوى سوقه يعجب الراء ليذوق به من الكفر الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أجرا عظيما kaga masal rayuwar duniya ga Allah subhanahu wataala kullum ya ba mu misali dan haka ba da misali a cikin addini abu ne mai asali domin shi ne da za a kama ba bayani domin duk abin da ya daga tanawul din shi ba zai iya fahimta ba sai ta hanyar misali dan nan Allah subhanahu wataala yake ba da misalin munafikai na biyu tan ayar tana magana akan wani ilimi na watan ilimin likitancin ido ko ilimin sanin science na gani na gani domin a da zaton duk mutane ido wannan ita take gani sai da ilimi ya ci gaba aka gane a'a gani mu ce kamar reaction reaction ne na haske watan ita ido ba ita take gani da kan watan action ne na haske yake sa ido sai a ce ta gani na reflection afwan reflection jazakallahu khairan na haske a ce ido ta gani to don haka nan ga yana Allah subhanahu wataala ya gaya mana matsalolin ka da sauka da naran salama a ma haulahu ga yana da haballahu min sai Allah subhanahu wataala ya da nur kuma anan sai Allah subhanahu wataala bai ce da haballahu bi dawihim ba duk da falan a ba a ce sai akwai bambanci tsakanin dau da nuru ko wallazi ja'ala shamsa diya'an qamara nuran abinda ake nufi da nuran anan shine da shi yake daukan haske daga wani abu kaga da daddare alhamdulillah da daddare ana samun haske a ce akwai farin wata yau wani ma har karatu a ce ko allura ka yar za ka ɗauka amma kowa ya san cewa wata ba jiki ne haske bane ba jiki ne haske bane wata reflection na haske na muke samun shi a jikin wata to sai da haka akwai dau'u shine hasken abin da shi da kanshi yake haska akwai nuru shine hasken abin da yake lakin na haske Allah su ala din da da ce a ba atma haula to da yake dan kar a ce da hawa Allah da a ce ai nan to tunda ba dai dawa amma ko ba dawa nuru saboda haka za su iya dan samun ganin wani abu sai Allah da hawa Allah bi nurihim saboda haka ko ragowan nur din ma dan ragowan hasken ajsam din haske abu mai haske iska su sukan raj'u sada sukan dawo da shi ka samu to ko sun irin na kan ba ba a kan titi dan mu gane da kyau ba ko su abubuwa da aka su wani kalan fenti idan dare yayi in fitilan mota ta haska su ga suna haske ba to fitilan mota yana da dau'u su kuma suna da nuru fatan mun fahimta amma inda ba fitilan mota a wajen za ka gani saboda babu bauɗin da ya suka sami ne to sai Allah ya ce zahaba Allahu nurin sannan kuma ka ga wani mu'jiza ta Qur'ani Allah ta'ala bai ce a zahaba Allahu nurahum ba da Allah ya ce Allahu nurin sai su zama suna da dan wani rabo suna da dan wani jin daɗi Allah ya tafiyar da haske da sai da suna jin daɗi dan mene dan kamar Allah na nan dai tare da su da sauki ko za su dan sami dan kwanciyar hankali hakan ne Allah ya tafiyar amma shi suna tare da shi sai Allah ya ce kamar dai shi ma Allah ya bar su da haballahu binuru Allah da hasken saboda haka Allah ma baya tare da su kamar da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Rasul yana zaune a garin Makka ana ta ibada garin Makka nan ne garikin Allah garin girman Allah dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira zuwa Madina sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ka hijratu ila Allah ila Allah sai muka ji Allah yana cewa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah dakin Ka'aban da man koma baitihi shi kuma Allah yana tare da manzon Allah sallallahu lan wajiran ila Allah wa rasulihi nan da an bar mutane suna jin cewa ai nan ma ai duk inda suke sai su ai nan ma Allah na tare da su to Allah sai ne kaman dai duk da Allah yana tare da kowa a duk inda yake amma anan aka Allah na tare da ana nufin rahman Allah da jikan Allah da imoman Allah duk ga inda suka tafi ذهب الله بنورهم وتركهم فورسوا في ظلمات لا يبصرون watan kuma a nan muka lura da haɓa Allah bi nurihi a siyaƙin larabci abin da ake zaton a ce shi ne da haɓa Allah bi nurihi ko masaluhun ka masalin lazi istauka da naran falon ma a atma haulahu da haɓa Allah bi nurihi ko tunda ana misali ne Allah zai sauka da naran to da an ce da haɓa Allah bi nurihi zai ta yi bin misali ne ake yi sai su sami dan nutsuwa ai misali ake yi da ce su din bane misali ake yi sai Allah ya dawo zuwa ga hakika daga misali dan a san da su ake yi su ne an ya tafi da hasken nasu masaluhun din sai da nurin nuri ya koma zuwa wajen masaluhun bai koma zuwa wajen masalin da zistar kada naran ba dan a san cewa su Allah ya tafi da hasken su da gaske ba wai misalin kawai da ake yi bane a cikin misali ne ai wanda hasken nashi ya sai ce da Allah bi nurihim saboda haka su ba su da haske tare da su wata kahum ba Allah zai sauka da naran da shi an gama da labarinsa tarakahu kuma Allah ya ce ya bar su fi zulumatin la yursurun a cikin hawan wani duhu bayan wani duhu watan ko da yake zaka a Allah ya ambata haske ɗaya yake ambata babu inda Allah ya ambata haske ya koka amma duk in zai ambaci duhu sai ambace shi tare da da wato duk masu yawa don mene domin nau'o'in bata suna da yawa nau'o'in bata suna da yawa amma hanyar Allah guda ɗaya ne duk wata hanya da ba wannan ba kamar yadda muka faɗi a baya to ba ita ce hanyar ba an bi doguwar hanya hanyar Allah guda ɗaya ne wato tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hanya in annaha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله mun ba da misali aka ce huda wato shi ne hanyar Allah ta'ala wanda yake mafi kusanci tsakanin bawa da Allah subhanahu ta'ala hanya mafi kusanci da za ta kai bawa wajen Allah ta ita ce hanyar duk wata hanya bayan wannan to kewaye ne Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu na'am sun mun bukun nan ne sunnan mu'min fa la yarji'un wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ga sunan shi Qur'ani wannan ci gaban wancan aya ne tare suke da Allah bi nurin la yubsiruna sunnan bukmun bebaye umyun makafi fa hum la yarji'un wanda suka zama haka to karka sa ran da ranar domin idan a ɗaya da irin wannan mutumin zai dawo shi ne a kamo hannunsa a jawo shi to shi kuma dama jagoran ne yake ko ba haka ba jagoran ne to tun da ko ya ƙi jagora mutumin da ya zama ka ya musulmi watan asammu kurma ba ya abkamu daidai a'ma ya gani to kaga in dai ba a rika hannun shi a nuna masa hanya ba shi yasa irin wannan mutumin ma a wajen malamai suke cewa ba mu kallafi bane tunda za a yi masa taklifi a san mu'a'am to irin waɗannan sun zama kunnuwansu kurani daga jin kiya da kiyan suna ji amma ba su ji bebaye daga kan gaskiyan makafi daga ganin gaskiyan saboda haka ba za su dawo ba watan sun tafi kenan cikin bata babu dawowa Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu kaga anan munafukai sai aka ce sun mun mun onyun fa hum la yarfuna su kuma can kafirai da kuma maganar su sai aka ce sun mun buku na onyun la yarfuna ko dan mene domin su munafukai da ana tare da su a nan Qur'ani akwai jizawa kowace kalma da kake gani cikin Qur'ani wa kamar yanda malami yake cewa da duk masu hankali duniya za su taru su ce za su canza wannan kalmar da wata kalmar kalmar da za ta iya zama a wajen ba amma ba wanda zai gane wannan sai wanda ya san mu'jizan alqur'ani din ba wai haka nan ne kawai da na ta ido ba in ka lura su nan munafikai ne sai haka Allah subhanahu wataala ce sun min hukumu inin sai ce fahum la yarji'una dan ga su tare ake da su a zaune sai suka tashi haka ba za su dawo ba su waɗancan kafirai ne ba su shigo musulunci ba suna da su sun min bukumin unyun ne fa'in la ya nuna su saƙon ne ba su ganewa su ko wani sun gane suka sa hannunsu a kunni suka toshe kunninsu suka ƙi saurara suka ɗaɗi hanyar ɓata su ko waɗancan ba su gane ba ne shi yasa suke cikin kafirci suna da su zai ya nuna ne wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ganar da mu a insha Allah gobe za mu tashi auka saboda mun sama assalamu alaikum wa rahmatullahi da muna tambayi da yawa za mu bar isasshen lokaci an sa gurbar wannan yana cewa masu mutane a nemi abc 9070 ana neman da allah ya je kila don ya rufe mutane a 46 wannan yana cewa mutum ya rasu ya bar dukiya amma bai taɓa ba da zakka ba dukiyar ta isa a fitar da zakka ana so a raba gado magada sun ce ba su yarda a fitar da zakka ba subhanallah subhanallah wannan magadan ba su son ba su son shi suna son masa suna son masa azaban Allah Allah ya kare kuma da yanzu wajibi fitar yana kan su ne saboda ka su ma kuma har yanzu sun saba ma Allah shi ya saba ma Allah da bai fitar da zakka ba su ma sun saba ma Allah da sun san akwai haƙƙin Allah a cikin kuma ba su fitar ko da ke wannan ya shiga da mu cikin matsalan zakka haƙƙin dukiya ne ko haƙƙin mutane ba inda ya saba fitar da zakka misali sai ya rasu sai ya bar kuɗi biliyan ɗaya misali yana fitar da zakka ɗaya ga watan Ramadan sai ya rasu sha biyar ga watan Shaban ya bar kuɗi biliyan ɗaya sai aka raba ma magada a nan babu zaka wannan kudin a wajen mafi yawan malamai domin su dai kudin hauli ba a hannunsu shi kuma kudin ya fita a hannun da cika hauli ya fita daga nashi ya koma nan bada kafin yi shekara su kuma a yanzu ya shiga hannunsu da yi shekaran ba su da haka za a raba musu ga su in duk wanda dukiyan shi kai shekara sai ya fitar ma dukiyan da zakka ko da yake wasu suna ganin zakka haƙƙul mali ne saboda haka dole a fitar da haƙƙul mali din wato ba wajibin alal mali ba wajibin alal aini ba Allah wala a wannan ya ce tambaya yake akan hudubar juma'a ya wajibi sai an yi ta a rubuce koko to ayyun hudu ba a rubuce bid'a ne bid'a ce mai kyau cewa ya faɗi sunan wani daga cikin shugabannin sahabbai cewa wasu na cewa mai kasar salama ya tsini masa awa hadisai akan haka ba duk dan ce an kawo hadisi an kawo isnadi an kare an ce kala kala rasulullah shine yake nufin na hadisin manzo Allah ya faɗa ba saboda haka duka hadisin da za a a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masahabinsa a mu'ayyani kuma sahabbai sun ci gaba da mu'amala da shi sun ci gaba da shi a matsayin shi na sahabi to wannan tuhuma ne da habban gaba ɗayan su na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duka nisan ba su da asali duka na ƙarya ne duka mu'ai ne ma'awiya ya wajen Allah subhanahu wataala iyakan abin da muka sani kenan sahabi ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da Allah yana yarda gare shi ko da yake ya manta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa ya kira shi sai yana cin abinci sai bai taso ba aka ƙara koma yana ci bai taso manzo Allah Allah ya sa kada Allah ya kosar da shi wannan ya faɗa to amma malamai sun ya inganta hadisi malamai suka ce ai har wannan kada Allah ya kosar da shi din shi ba ne mai daɗi dan sai ya zama rayuwar shi an ce akwai irin za a garin Kaduna an ce akwai wani mutum yana ko ko drum ɗaya zaka tara mishi na abinci zai cinye to shi ma da shi don irin wannan ne sai na muawiya ko yaya ko ni zaka aje ɗan shila ɗari da rago goma da meye zai cinye ba zai koshi ba haka ya saboda maza Allah ce kada Allah ya kosar da shi to amma suka ce ai wannan ma jin ne saboda mai sarauta wanda Allah ya ba duniya ai ba abin da zai so sai ta cin kala kala nau'i nau'i addu'a dai lahu ba alayhi ba to kuma da alayhi ne ba wani abu ne kawai na addu'a ne a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta wahayi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah yana mai yarda a kansu ko da yake yayi sabani da wanda suka fi shi matsayi wajen Allah subhanahu wataala yayi sabani na shahari ya kurinsa da sayyidina Ali wanda ya sayyidina Ali da aransa ba a cikin kusanci da Allah kamar yadda muka faɗi ina yawan faɗa shi sai Ali karramallahu wajahu abin da yasa ake cewa karramallahu wajahu shine fuskar shi bata taba sujada ga gunki ba a cikin sahabbai babu ijma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna matsayin sa ya girma shi ya faɗi mazayan shi da aqibin sa kamar sayyidina Ali to dadin dadawa ma Allah da kansa Allah ya faɗi magana a Sayyidina Ali maganan da watan hankali ba zai iya ganewa ba sai dai imani kawai kamar ajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-bayyinati fa تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم nabtahil fa naj'al la'nata Allah 'ala al-kadhibin kaga anan da muke ce abin da ban maki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ta cikin hali sai ya dauko Hassan da Hussein aka ce to ga na nan mun gani sai ya dauko sayyidatuna Fatima sai aka ce ga nisa ana nan mun gani sai aka dauko sayyidina Ali sun yi ahlul kifa sai malamai suka ce a to shi ina ya shiga anan shi ne ba ilmi bane na manzon Allah ma kana muhammadu ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shi kuma ba mace bane bai shiga ne ba sai da suka ce ya shiga cikin anfusana din nan ne shiga da shi anfusana kai abin da Allah ya kara musu yarda girman su ya isa girman isa amma duka sahabbai masu girma ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da bai inganta ba amma ma'anan shi daidai ne ashabu jini bi ayyihi muqtadaytum intadaytum watan suna nan dukan su kaman taurari ne wanda aka kama haske ne ko ka fara maganar matsayin sa wani matsayi komin ma girman matsayi shan shi wani matsayi da ganin da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka duk wani ne matsayi koma bayan sahabbai to bai kai iya ba kuma wani ne wanda ba sahabi bane to shi kuma koma bayan irin su sayyidina muawiya ne su sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ina cewa wanda ba jin hausa zai iya fahimci tafsirin da muke yi sannan kuma wani tafsiri wani littafin tafsiri nake amfani da shi don tafsiri bai da yawa da yawa littafan littafan tafsirin suna da yawa amma yake muna jin tafsiri kamar da muka sani manhaje ne to daga cikin manhaji muna iya kokarin mu isti'ana da wani littafi guda misali masu tafsiri na zamani na wannan zamanin namu haka da watan da kowane manhaji yana kan daga cikin tasiri wani yana ce bukatan a roƙa masa arziki daga wajen Allah inda zai ci Allah ya bashi alaifi na yin sami suna da insha kila su bashi abin da zai ci insha Allah ina cewa me yasa ake yi wa sahabbai salati alimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma sahabbansa ma ba su yi ba watan abin da ya sa masahabbai salati saboda inda wani nasi ya nuna laifi ne a yi salatin da sahabbai gaskiya ne ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masahabbai salati ba a hadisi a ba inda ya inganta da sahabbai nuna junan su salati amma bai inganta ba duk hadisan ba wani hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salati aka ce wa ala alihi wa ashabihi shi da alayensa ne duka hadisan suka inganta a malamai kuma na ahli sunna wal jama'a tafi akan cewa yana da kyau kuma a san abbai cikin salati da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bambanta da rafida dan a gane cewa mutum rafida in yazo yana salati ya sa iyalan manzon Allah dan su ba su ma iyalan manzon Allah salati ya sa sahabban manzon Allah dan ba su ma sahabban manzon Allah salati wannan kawai shine dalili wato ijtihadi ne na malamai aya amma ba abu ne wanda ya zo a hadisi ba iya sani na ina mun kuma daga ba ban hadisi dan fadin Allah wannan na neman ba namban Abuja SH 18AG dan ita shi ma yaji saboda ya kawar da ita daga hanya ina cewa mutum ne ya zo da jami'i yaushe sujada kabli ya same shi kafin ya zo to shi ma idan ya zo ya shiga sallan sujada kabli ya same shi kwarai da gaske kaula wahidan dole ya yi sujada kabli tare da su kuma ya karasa sallah tare da su wajen wasu malamai ma idan bai yi sallan shi ba saboda inna ma ji ilmu namu ne tamma ana samun musulmi a cikin ana masu kabilan yahudawa kwarai ta sami musulmi a kabilan yahudawa don da su da ya musulmi ta gama abdullahi bin salam da ya ne na ya musulunta kuma to akwai musulmai a kabilan yahudawa tambaya wai yaban annabi kasida ga yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun mu billahi idan mutum ba ladan subhanallah wa amallah don Allah sallama ai wajibi ne inna Allah ta yi sabina ala nabi ayyuhal ladina sallu alaihi wa sallimu taslima ayyabu ake fi a ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har mawaki ya ware man mawakin shi har minbarin sa ma yi ba inda ba hadisi zamanin manzo Allah sai na Abubakar ya hau minbarin manzo Allah ba mu dai ga hadisin da mu ko akwai ko sayyidina Umar ya hau minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam na da rai amma mawaƙin manzo Allah sai ji mawaƙi shi har yin barin ma yake hawa yana waka ko har yin barin yake hawa yana waka sannan Ka'ab ibn Zuhair manzo Allah sallallahu alaihi har kyautan abin sayi masa sai waƙan ya bude masa dan haka ba gaskiya bane a ce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai haramun zai zama ba lada a a lada sai dai kar a yi irin wanda bani Isra'ila ma shi ne abin da yake nufi la tuqri kama atratin nasara Isa ibn Maryam ku yi nufin yanda nasara ne Isa ibn Maryam ku ce ni dan Allah ne kada ku ce haka idan qulta Abdullahi sayyidu khalqi fa qulu ma la takhtashi kufra wani ya tambayar mutumin da matarsa ta yi wata sai ta sami ciki wata ɗaya sai a zubar to a bayan wata hudu da wanta ta sami wani ciki dace a zubar ba abin da ya ne sai a sa yaron a cikin shayarwa watan wata uwar ta shayar da shi ko a sa shi a cikin wani hanyar shayarwa ta kula kuma da wannan cikin wannan shine abin da ya kamata wani ya ce idan ya yi tarawihi cikin irin shafa'i da wutrin iya kula da dare zai iya iya wancan wutirin raka biyu sai ya zo da raka'o'in duk da zai zo da su duk biyu in ya kama kuma sai ya zo da raka ta wutir wannan shine mafi shaharan kauli wasu masu da kawai ya zo da raka'o'in sa ashfa'an kawai ya zo da misali sai ya zo da raka goma shi ne wancan ɗayan ta zama mashi wutiri wacce ya riga ya yi saboda ba a kai akan wutiri wani ya ce idan an yi sujada an ɗago kafin a kuma sujada ana yin wani abu ba wani abu in ba ba Allah wani ya ce idan an kiran sallah ta biyu ya halatta a ci abinci a yi halatta ba da yake yanzu a cikin zan saɓa ne in aiki sallah ta biyu da malaman mazhaban malikiya ke ce mu kira sallan as-salatu domin an yi sabani wasu ba ita ce as-salatu ba a wasu wanda malaman malikiya ke ce mu as-salatu to ba kuma maganar cin abinci sai da ana yin ta bayan fitowar alfijir wannan ya ce da a ta kai miji kara kotu alkali ya ce zai sasanta ba su sasu da jin sasantawan da yiwu ba har karshe ta je alkali ya ba ta kaddan saki gaba kuma na zo kuma ita da shi duk suna son sasantawa za a yi ai a da akan ta sai da aka sai su aure sai sabanta tun da shekara biyu alkali yana da yancin ya sa ya tabbatar da saki tsakanin miji mata ko da yake kila magana shi yake wannan irin alƙali sauran su ne wannan duk abubuwa na urfi idan al'umma sun yadda da wannan a matsayin shugaba to shugaba ake nufi wannan na tambaye fara ne hannu da hannu shi yafi da ko ko kar a ga hannu da hannu kuma suka fi jin daɗi
Allah ya sa ka da
da hukuncin wanda baya hada wajen sahu sallah ya bar sunna mafi daga sunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana tambayar mutumin da yake sallan farilla zai iya yin sallan nafila ina yawan amsa wannan tambayar an yi abin a kai wasu da yawa sun tafi akan ba za a yi imam malik a zahar zai iya yin la'asar ne sun ce za a yi amma ba su da hujja mutum zai iya shafa socks din alola ne sun tafi akan cewa za a iya sabawa sa shafawa a cikin mazhabin malikiya akwai wanda suka tafi za a iya shafa socks wannan yana mai taraf ne wannan addu'a yake ne yana neman nasa dangane abin da ya yana magana mutum yana yin abin da ake ce ma al'adun sirriya yana wasa da jihazu tanasul din shi har ya yi izali haramun ne saboda kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wallazina hum furujuhum hafizu illa wajihi aw ma malakat aymanuhum fa in ghayru malid yudda wara'a dhalika wara'a dhalika anan duk ajin umama manuhu shi yasa malamai suka ce dukkan wani abu wannan ba ya shige amma idan sha'awa ta fi karfin sa yana tsoron yaji da zina sai yayi wannan misali ko ta ka'ida ta fi ta duk sinabil kaba'ir tuktafa wallahu a'lam sai ya shiga cikin wallabi ne kaba'ir al-ithmi wal fawahisha kullum wani ya ce zai shi yana dagawa saboda ka yana ji har yana cikin bayi to ai ba ne wani lokaci kuma zama qur'ani ne yake yi a wajen ba damuwa matukan dai ba shi ne yake karatun da yana kewaye ana neman neman rsh faɗa dai tun da amma lafiya ana roƙon da Allah ya je Honda ne biyu ana roƙon shi da ya je don ya kawar da ita ina mutum ya aikata ba daidai ba aka yi masa hukunci na tara ko bulala tsarin shari'a na constitution akwai hukunci bayan wannan a lahira ko ko ya yi to a constitution wani sashen bai saba da addini ba ta'aziri wani abu ne wanda addini ya bada hannun mutane yi shi gwargwadon a araf ɗinsu bai yanke ba saboda in ka ji ta ko to dama ta'aziri ne to idan aka yi wannan to ana fatan Allah ya yarda wannan ya ɗauke mishi kuma hukunci ranar tashin kiyama amma in je ya zina a zo ana masa dala ba ko za a yi ba wannan cikin kansu yawancin kila ya yi faɗa da a kan hanya ko ya yi kaza ko ya yi wani rashin ladabi ga wani sai ake to a yi mishi ladabi to kaga wannan ladabin dama abu ne da aka bar shi zuwa ga araf din mutum Ina cewa mace babanta annabi mijinta annabi mace mata ce wannan tambayoyin amma kila kila Allahu a'lam annabi ya haƙi a ƙasar annabi Imrana ne matar annabi ta ce mahaifiyan annabi ya haya ne amma nan tambayar cika titi ne ba zai yi mutum amfani ba kawai fudu da mai da hankali wajen farillan sallah da farillan masa kumanci ana cire da fili gida zakka a'a fili ko zakka amma idan na ya ne ana cire mutum su zakka malamai sun ce an siyar sai a yi zakka sun suka ce shekara da ake da shi na jari na waɗannan wajen da filayen sai a fitar kwatankwacin su watan kwatankwacin kima al'ushirin su a ɗan zai samu ƙarfi suna fi ƙarfi ya ce mutum ya bayan ya gama gabar ruwa to alolan su asirinsa tana nan to ai ko inzali ya yi ma dai ba da sha'awa ne ba shi ya jawo sha'awan ba ai da asirin ballantana kaga kawai ruwa ne asirin bai komai ba ko da inzali ya yi kamar inda a bacci asirin suna nan zama asirin kai da gangar ya jawo kansa ana shafa ka a biyu na a zaman ta ya sai amma ya sami kanshi a wani masallaci ba ta Allah ma ba a ƙara tashi a kai ɗaya shi ke nan da a illa ma ji utan mabihi ko sai ya tashi shi ƙaro ɗin tun da shi ma mu sai ya dubi yadda ya sami kanshi tun da ya sami kansa ne a masallaci kuma shi ma ya kan inganta a hadisi su da mahaifiyarsa addu'a an fara sun suna ne a kyautata ta mu iyaye addu'a yana da kyau abin da zaka mishi addu'a shi kuma duk abu ne na alkhairi kai yana wannan ya ce mutum na mijinta cutar da ita saboda mutane kullum tana cikin damuwa shine ne take cewa za ta kashe aure ta a'udhu billahi har in ya da aure ta a'udhu billahi shi'an rajim ina kamata dukan su su istighfari tana cikin idda ma addini da ya nuna ana son ta da aure ba ajunaha alaikum fi ma arabtu min khidmati nisa wa aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu ma'rufa wa la ajmu uddata nikah hatta yablugha alkitab ajla dai tana cikin idda ya iduhunna sirran to ina ga kai matar aure ka je kana mu'adda tsayarin aure irin wannan ma a wajen imamu malik kai da ita a aure tsakanin kwanada saboda mista ajala a kafa awani uki da bihi asali a cikin malamai idan mutum ya gaggara neman wani abu kafin lokacin ajin to za a mishi ukuba ana shi ajin mutum yaro ya kashe malamsa ai za a hana shi gadonsa to haka ne cin nufi da masu lakar sakar kwanan na kuma lam nakun miskin abinda ake nufi shi wato ana tambayin kafirai ne yasa kuka zama yan wuta sai suka ce ai kuka zama daga cikin masu sa'a ba sannan kuma ba zama sun ci da musulmi ba kila dai yana yana min raddi ne ko da na ce wanda ya zama Allah ne na ga wannan mai magana a wata ja tambayoyi da yawa a sama lam nakum minal musallina ana nufin lam nakum minal muslimina musallina nan sifa ne musulmi barin sallah kaɗai ba ya zama kafiri wannan fahimta ne na Ahmad ibn shi ma ya dawo daga kan fahimta amma inkarin sallah wato shi ya kai shekara kusan goma ina ta kokari mutane su gane kafirci matsala ce ta kadi amma har yanzu kamar ba a fahimta ba kafirci ne mutum ya ta zuciyar shi shine kafirci matsala ta kudurtawa mutum ya kudu sallah ba da ne ya kafirta ko da sallah ko da yana sallah kamsu salawat shi ne liman ko da shi yake ta da iqama in ya kudurta sallan azahar da la'asar da magriba ko a'a sallan azahar ba farilla ba ya kafirta saboda mas'ala itiqadi ya kudurta abin da ke warware imani amma in bai yi ba to za a tambaye shi me yasa bai yi ba ka sallah ce shin yadda ne juhudi ne kasala ne sai a ta kalin shi yayi idi ne ta zama murtadi yayi kafirci ka ga dai itiqadi duka dai matsala ce ta itiqadi idan yana itiqadi wani abu da Allah ya fardanta ba farilla bane ya kafir matukan ya fardantu wannan abin da nasi qat'iyyu subuti qat'iyyu dilalati wala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين